وجبريل للمهرة رفيق مسامر للمسرة سينت نعم وجبريل للمصر رفيق مسامر من الهجر لما جاءه وهو شاكر إلى المسجد الأقصى إلى العرش سائر دنا فتدلى دنا فتدلى لم يزد منه ناظر محب ومحبوب حميد وأحمد فلما تناهى حضرة القدس سلمه فأوحى إليه ست آي مكرمة ست آي نعم ست آي مكرمة ولما كساه الله نورا معظما دعاه وقد صفت له الرسل بالسماء وقال تقدم أنت للرسل سيد تسمع بساق الأرش منا خطابنا وقف ببساط الإز واتل كتابنا فتهنا ل... فتهنا لإسراك لإسراك المعظم بابنا ذنوبا بنوة نعم دنوا إلينا قدر رف... قد رفعنا حجابنا أيهجب محبوب له الوصل برصدي يرصد يرصدي وقال له من كنت أنت شفيعه لعمرك يا محبوب كيف أوديعه فما خاب عبد في هواك ولوعه دعاؤك إندي مستجاب جميعه فصلني فإندي ما تشاء وأزيد لك الرتبة العليا وقد بت حامدا على كل حال راكعا ثم ساجدا ولما رأيت الفخر في الشكر واردا دللنا لك في الأفلاك للعرش صائدا دللناك دللناك في الأفلاك للعرش صائدا ومن ذا إلى عرشي من الرسل يص- يصعد فمقداره في الفضل ليس كمثله من الخلق شيء كائن مثل شكله هو القصد في الدنيا فحدث بفضله دحى الحق أستار الجلال لأجله ودارت كؤوسا بالوصال تردد كؤوس نعم ودارت كؤوس بالوصال تردد رأى الحق رأى الحق حقا ليس يخفى فقدسا ومجده طول النهار وفي, الم وفي السماء طول النهار طول النهار وفي المساء نبي به أنا لقد ذهب الأسى دهشنا به حبا فما ولد النساء كأحمد مولودا ولا هو يولد نعم قعودك الرؤياه ضرب من القوى فما المدعي نعم قعودك الرؤيا ضرب من الغوى فما المدعي والصادق الحب بالسوى فكم فيه صب لا يفيق من الجوى درى القلب من يهوي فطاب له الهوى ومن كان يهوى سيد الرسل يصعد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar alhamis sha tara ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya biladiyya haihuwar annabi isa da maryam salam shekara na da dubu biyu da ashirin daidai ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alƙasa'idul wuturiya wanda ibn rushaidi ya rubuta mana roƙo Allah ɗauki sarki ya gafarta masa kurakuransa ya masa rahama wanda wannan shi ne darasi na ashirin daidai a cikin karatu wannan littafi mai albarka da za mu tashi shafi na talatin da tara a farkonsa kamar yadda mali ya karanta da hawa yau Uh, yana ci gaba da bayani akan abin da ya shafi matsayi da martaba da falala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu zai magana akan uh, isra'i da miraji wanda uh, tun a baya-baya fara magana a kansa wanda aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ɗauke shi a saman dabba wadda ake kira alburak kamar yadda muka karanta da dabba ce mai tsananin sauri wajen tafiya kamar yadda ake faɗa cewa duk inda ganinta yake kai to in ta daga kafata sai nan za ta ɗora kafa a sannan suka ce ta ɗara tana tsakanin jaki da kuma alfadari tsakankaninsu take fauƙal himar wa dunal bigal wasu kuma suka ce a'a ta yi kama da doki haka wasu suka, suka faɗa a to wannan dabba dai ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau daga nan ka'aba zuwa baitul, baitul maqdis to shi da yake cewa wa jibrilu ko wa jibrilun bala'ika jibril rafiqun shine abokin tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamirun wa shine abokin firarsa shine abokin tattaunawarsa shine abokin tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sai ka dawo baya lil musra domin wannan isra'i da aka yi da shi annabi wannan tafiyar dare din subhanallazi asra bi abdihi laila to wanda yake murafakan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shine mala'ika jibril kuma shine yake tattaunawa da shi yake magana da shi har suka kai baitul maqdis daga nan kuma aka wuce da shi har zuwa sama to wadda shi ne banar musamirun rafiqun musamirun mala'ika jibril shine abokin tafiyarsa shine abokin tattaunawarsa lil musara a wannan luga ce ta al'isra ɗaya ne daga cikin lugogin lafazin al'isra shi ne tafiyar dare min alhijiri kuma wannan tafiyar dare da aka yi a farkon dare an fara ta ne daga hijiru isma'il hijiru isma'il daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan dabba lamma ja'ahu lokacin da mala'ika jibril ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shakiru alhali yana mai godiya akan ni'imomin da Allah ya masa mana yana mai bautan Allah subhanahu wa ta'ala a nan ka'aba to a daidai wannan lokaci shi ko mala'ika jibril ya same shi ko da ya same shi ya same shi yana ashukur ma'ana yana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tafi da shi ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mafi nisa shine masallacin qudus baitul maqdis ko baitul albaitul muqaddas yadda wasu ke fada a ilal arushi daga nan kuma almasjidul aqsa aka dauke shi kuma aka aka je da shi zuwa al'arshin Allah sa'ir yana mai tafiya tare da mala'ika jibrilu din yana raka shi to daga nan dai dana annabi sallallahu alaihi sallama har ya kusanta fata dalla ya ƙara kusanta kamar da suratun najmi ta ambata kuma lam yazigi nazurun minhu idansa bai karkace ba ma zagal basu wa ma qara babu abinda idan annabi ya gani wanda ba a nufe shi da ya gamsa ba shi da abinda ake nufi duk abinda annabi ya gani to abu ne dama wanda Allah ya so ya gansa kuma ya nuna masa shi da kansa muhibbun Allah shine mai son annabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabubun annabi shine abin su to kaga magana ta kare ga mai so ga abin su shikenan sallallahu alaihi wasallam hamidun Allah shine abin yabo wa ahmadu annabi shine shi kuma wanda yafi kowa yaban Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yabi manzon Allah to zai yabi Allah to yabbansa ba zai kai irin na manzon Allah ba manzon Allah shine ahmadun nas kai bal shine ahmadul khalqi itlaqan duk wata halitta da take yabon Allah take gode ma Allah to annabi sallallahu alaihi sallama ya fita shi yasa aka sa mai suna da ahmadu ahmadu Allah shine hamidun ko hamidun annabi shine ahmadu falamma tanaha lokacin da ya kai ya tuke ya isa hadaratul qudus hadara mai tsarki ta ubangiji sallama sai ya yi sallama wata ruwaya an ce Allah ya fara yi masa sallama kaga bilakas eh mu abin da aka shar'anta muna wanda ya je ga wuri to shi zai yi sallama ba wanda aka je wajensa ba ban ba shi saboda babba ne da girmamawa shi yasa sai aka yi aka yi masa sallama wasu wata ruwayan kuma an ce a shi ya fara sallama fa'auha ilaihi to bayan Allah ya yi masa sallama fa'auha ilaihi sai Allah ya masa wahayin sitta ayin ayoyi guda shida Allah ya masa wahayi mukarrama kuma a wannan lokaci annabi yana abin girmamawa Allah ya masa wahayin manya-manyan al'amurra guda biyar guda shida masu girman gaske domin ya girmama shi walamma kasahu Allahu nura lokacin da Allah ya suturce shi nuran da wani irin haske mu'azzama abin yana abin girmamawa shi shi da yace da'ahu sai Allah ya kira shi wa qad saffat lahu ar-rusul daidai wannan lokaci manzanni su kuma sun yi mai sahu anan sama sun yi mai sahu fis sama a sama lokacin da ya jagorance su sallah duk da sallah din yadda riwaya ta nuna ta faru ne a baitul maqdis ba a sama ba to mahallu shahid dai anan Allah ta'ala ya suturce shi da haske abin girmamawa sannan Allah maɗaukin sarki ya kira shi daidai lokacin kuma ga mala'iku sun masa manzanni sun masa sahu isama a nan sama waƙala Allah ya ce da shi taƙaddam wato ka gabata ka iso an ta sayyidun lirrusuli kai da shugaban manzanni ya yi duk wani manzo to kai da shugaba a kansa ba ka da wata matsala saboda ganawa ce za a yi kuma babu wani wanda yake tsakani sai ce da shi tasamma khitabana minna ka saurari abin da za mu gaya maka daga gare mu ka saurari maganarmu bisa arsh ga kwabrin al'arish ma'ana ga ƙarƙashin al'arish eh ma'ana ka zo nan ka saurari me za mu gaya maka waƙif kuma ka tsaya bi bisa izzi a bisa shimfiɗa biɗin nan ma'anar ta'ala ai ala bisa tiliz a kan shimfiɗa ta girma ta buwaya watlu kitabana kuma ka karanta littafin mu shine shine alqur'ani shine alqur'ani fatahna baban mun buɗe maka wata irin ƙofa li isra'ikal mu'azzami eh domin wannan tahowar da aka yi da kai wurinmu wadda take abin girmamawa to mun buɗe wata ƙofa wadda kamin wannan lokaci ba ta buɗe ta ba ba ta buɗe ta ba dunuwan ilaina ka kusanto zuwa gare mu wannan mazdar ne bi ma'anar fi'ili kamar an ce odun ilaina ka kusanto zuwa gare mu qad rafa'na hijabana yanzu duk wani shamaki mun dage shi ba ka da shamaki yanzu sai ce a ayi hujabu mahabubu yanzu ana sa ma abin so shamaki wanda yake lahul wasulu yursadu wanda tuntuni ma ana jiran a sadu da shi ai ba zai yi kuma a ce an zo an sa shamakin da zai hana a gana da shi ba zai yi ba in kaga an sa shamaki akan wani to dama ba a da bukata da shi ba a son a sadu da shi to shi yasa sai a zo a sa shamaki ko a ce tsaya can ko a ce in ya zo kar ku bari ya zo to kai kuma dama ana sauraren a sadu da kai to kaga ta ya za a sa shamaki ai ba za a sa baka da shamaki wa ƙala lahu Allah ta'ala ya ce da shi man kunta an ta shafi'u duk wanda ka kasance kai ne mai ceto gare shi la'amurka ya mahabubun ya kai abinsu to kaifa uhu ya za a yi in wulakanta shi mana duk wanda annabi sallallahu alaihi sallama shi ne zai cece shi to ta ya za a yi ni ubangiji a ce in wulakanta shi ya ba zai yi ba sai dai inda ba bai cikin wa'anda jimillar wa'anda za ka ce ta to la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka fama khaba abdun babu wani bawa da ya taba hasara ya taba tabewa fi hawa ka wulu'uhu wanda ya riga ya nutsa ya nutse ya yi zurfi game da sonka to wannan ba zai tabe ba kuma wannan rantsuwa nake yi da rayuwarka duk wanda ya yi nuta ya nutse fi hawaka a cikin sonka to fa ma khaba har abada ba zai taba tabewa ba yace du'a'uka indi addu'arka a wurina mustajabun abin ansawa ce jami'uhu gaba ɗayansa duk abin da kake bukata roƙa za amsa sallallahu alaihi wasallam fasalni ka roƙe ni fa'in ni ma ta sha'u a wurina akwai duk abin da kake so kai wa azayadu da abin da ya yi shi zama ƙari ma duk abin da kake buƙatar roƙa akwai sha'uri ya zan baka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wannan yana ƙara nuna maka martaba ta annabi muhammad sallallahu alaihi da matsayi nuna maka cewa wannan halitta ce wadda Allah ta'ala ya girmama ta ya girmama darajar shi sai ce lakar rutubatul uliya matsayi maɗaukaki ko mafi ɗaukaka ya tabbata gare ka waƙat haƙiƙa bitta ka zamo shi ne ma'anar bitta anan ba ka kwana ba ka zamo hamida dama mai yawan godiya dama annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan godiya ne kuma ala kulli halin a kowane hali manzon Allah godiya yake duk abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce alhamdulillahi ala kulli hal ala kulli halin raki'an kana mai halin yin ruku'u ne sun masajidan koko kana mai halin yin sujuda ne kana dai godiya ga ubangijinka صلى الله عليه وسلم ولما رأيت الفخر في الشكر واردا ولما لوكتين دا رأيت الفخر نجا الفهري دا تاقاما واردا ينا ميزوا في الشكر akan godiya to dalan naka sai muka kusanto ka fil aflaki a cikin rufe-rufe sa idan kuma kana mai hawa lil arshi zuwa isa ga al'arshi ma'ana lokacin da muka ga darajar matsayi da alfahari da takama wadda muka baka kuma tare da haka abin yana kunshi da godiya da aka samu daga wurinka baka zama kamar sauran mutane ba wayanda za a baiwa daraja za a ɗaukaka su sai su sa riga ta girman kai da takama da nuna kasaita kai ba kai wannan ba domin koyo in kana so Allah ya ƙara ma girma to ka zama mai tawazu amma in kana jin cewa kai ai babba ne kai mai girma ne to sai a samu matsala sai girma ya dinga raguwa ya dinga raguwa to saboda wannan shi yasa Allah ya ce dalan naka don baka yi girman kai ba dalan naka sai muka kusanto ka fil afalaki a cikin rufe-rufe na sammai jam'u falak swa'idan kuma kana mai hawa lil arshi zuwa ga al'arshi don sai da ya isa inda al'arshin ubangiji wanda ba wata halitta da ta taba isa wurin nan sai iya mala'ikun da Allah ya halitta waɗanda suke rike da al'arshin sai cewa manza wane ne ya tsadu da zai iya hawa ila arushi zuwa ga al'arshi na minar rusuli daga cikin manzanni wane ne wannan manzo in ban da kai sallallahu alaihi wasallam to wale kai da ba manzo ba ba annabi ba a gamin babu aula manzannin ma matsayin ya buwaye su sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba abin wasa bane kuma hatta wajen lafazi yadda za ka furta magana da sauran mutane ba irin haka shi ma annabi za ka yi ta sakin harshe a kansa ba irin abin da ke faruwa yanzu wasu sun yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kowa sai kaga ya hau midiya yana maimaita irin wannan batanci wanda wannan ba daidai ba ne duk wanda ya zagi manzon Allah ko ya aibanta shi ko ya rage mai matsayi wannan mutulakan ya ridda ko hikayen kaulin ya yi ko jin ya yi wani ya faɗa ya faɗa ya ridda wannan wajibi ne dole a kiyaye janibin manzo sallallahu alaihi wasallama wayanda kawai an ka halitta mai hikaya su ne sun an samu su sharuɗa ya zan wanda ya yi ɓatancin mutum ne wanda yake ana koyi da shi kila yana da ilimi ko ana karɓar fatawarsa jagora dai ne a musulunci to wannan ya halatta a faɗi munin abin da ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama don a wa mutane gargadi game da shi su yi mai tawaye su illata shi a mutumin da asalan ma ba ma musulmi ba ne to in ya zagi manzon Allah kai kai hikayen abin da ya faɗa kayan riddawa don da ma shi ba musulmi ba ne ko ya zagi annabi ba wani musulmi da zai koyi da shi don dama ba a ma yarda da shi bai ma shigo cikin musuluncin ba to amma mutumin da yake a musulunci ya zagi manzo sallallahu alaihi sallama to don kada jahilai da masu rauni imani su rudu da shi shi yasa malamai suka ce ya halatta malamai shi ma a wannan babi su nakalto abin da ya faɗa kuma su yi raddi kuma su ce mutane su ƙaurace masa hali na biyu ko malamin da yake karantar da mutane akan wasu abubuwa waɗanda su sun jahilci waɗannan abubuwa zagin manzon Allah ne to ya halatta ya faɗa min babu talim in har sun jahilci abin in kuma kowa ya san kaza zagi ne ga annabi to kashi faɗa to da ya kamata mutane su shiga taitayi wannan duk yana nan rubuci cikin ashifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم تال الإمام القاضي إياض دي يا وين بياني annabi ba abin wasa ba ne ko maraya ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nunan kaskanci kai ridda kai balma ka ce annabi baki ne hikaya ire-iren wa'annan lafuzzan ka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ka bar musulunci shi annabi ba kamar mutane ba ne dole wajibi ne a zamo ana da ladabi ba baya wani abin jarunta ba ne don wani ya yi batanci da manzan Allah ka zo ana ta maimaita magana ana ta maimaita magana kai ma ka zamo irinsa to don kawo arne raddi mi kai a'a yanzu abin da ya kamata a yi shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi sallama a bar shi da ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi zai hukunta shi su kuma musulmai a dawo a fito musu da darajar manzon Allah da matsayin manzon Allah da ya ya kamata su mu'amalanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kamata su zama masu ladabi game da annabi shi abin da masu da'awa ya kamata su yi ba a zuwa ana ta makale ma magana kwaya ɗaya ba wancan yayi wancan yayi wan kowa ya kai kowa ya samu abin faɗa annabi ya zama kasuwa eh to wasu kuma suna ta shiya ɗin abin suna ta tallar kafirci to hikayatul kufri wasu malamai suka ce laisa bi kufrin wai haka ito kafirci ba kafirci ba ne sai dai wannan laisa ala itilaqihi ba ka'ida ce mutarana ba a janibin Allah subhanahu wa ta'ala ko janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko manzanninsa duk abin da yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala musamman annabi sallallahu alaihi sallama wannan malamai sun sanya sharuɗa in har Allah karan kansa yana girmama annabi hadda sunansa Allah baya kamawa gaya ta fuskar kira Allah bai kiran ya Muhammadu ya Ahmad bai wannan sai dai ya ayyuhan nabiyyu اتق الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها المزمل يا أيها المدثر يرى يرى إن الفاس با إن الله يتي يا محمد يا أحمد me dalili malamai suka ce saboda a koya ma al'umman manzon Allah ladabi ga janibin manzon Allah suka ce yadda ma za ka kira abokinka ko malaminka ko babanka shi ne ba za ka kira shi haka ba in za ka kira sai ka ce ya rasulallah ya nabi Allah da wannan shi ne girmamawa amma cewa ya muhammad wannan rashin ladabi ne rashin rashin ladabi ne kai balma abinda alƙadi iya da ya kawo yake cewa ko da abu ne ya faru gare ka ka ce ai annabi ma abin ya taɓa samun iri ne ya ce to ko da baka faɗi haka da niyyar kaskanci ga annabi sallallahu alaihi sallama aƙalla shai wanda za a yi ma ya ce a yi ma ladabi kuma a kai ka gidan yari kawai misali to ai in na yi kiwon dabbobi ai annabi ma ya yi in ma mun yaƙi an ci nasara akan ma annabi ma ya taɓa yaƙi an ka ci nasara a kansa raira wa'annan alfas in na rashin lafiya ma annabi ya yi duk wannan haramun ne kai kana kokarin kamanta ka san waye annabi eh to ya kamata a yi takalanzan masu da'awa su san irin lafuzan da suke jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai ake gaya wa annabi ba saboda haka a tashi tsaye a yi karatu a san waye annabi kuma a san ya ake ladabi da shi ladabi al'adabin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ma an zagi annabi to in ma za ka yi surutu kakka haka ya wannan zagin yi bayani akan martaba annabi da haɗarin cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da kai ba manufarka ka kaskanta annabi ba duk abin da yake jingina mai shi shi a haƙƙinsa na ƙasu ne to bai halatta ba yana da kyau mutane su kiyaye wannan wannan hamasa ta jahilci ce ta jahilci ce a cika social media da maganganu in an zana annabi to me na yada abu me hikima na a nuna wa duniya kowa ya gani yau waye zai so ya ce a ce an ɗau uba ne tsirara ana yada ma mutane shi zai ɗauki ɗawainiyar tallata wannan hoton na mahaifinsa da aka ɗauka tsirara a social media ya tura a gurin kaza ya shi a kaza to bale annabi ya kamata mawa kan ma'adalci yanzu abin da ya kamata don har yanzu mutane ba su san haƙƙin manzon Allah kawai yana da awar son annabi son sunnar annabi shine kawai amma ya ake mu'amalantar annabi din ta fuskar magana ake mu'amalantar sunnarsa da ayyukansa ba mutane ba su san wannan ba har yanzu Allah ya sawaka fa miqdaruhu daraja annabi sallallahu alaihi wasallama fil fadli in ana magana a cikin falala laisa ka misali babu wani kamarsa duk duniya ba wata halitta da za ka kwatanta da annabi ta fuskar falala babu wannan kuma ittifaki ne na duk masu hankali ba wai malamai ba ittifaki ne ittifaqul waqala duk wani mai hankali ko ba musulmi ba ya yarda da manzo Allah ya fi kowa falala sai dai in ya samu matsala a hankalinsa min al-khalqi shay'un daga cikin halitta ko menene ka'inu duk da ya kasance misla shaklihi ba wani wanda za a ce wai sifarsa irin ta annabi wai a ce wai in kaga wani kaga annabi wannan ridda ne a nuna wani ƙato mana a ce wai in ka gan shi wai annabi ka gani to wannan barin musulunci ne babu wani wanda wai halitta shi wai ta yi wai irin ta manzon Allah ce babu shi a duniya wanda shakalinsa sifarsa za ka ce ai irin ta annabi ce ko kamantawa ɗaya kai kace ya yi kama da annabi ka yi ridda to bale ma ka ce halittar ta shiga ba da irin ta annabi ce sifa ce irin ta annabi ce annabi ba wasa ba ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa alqasd fi dunya shine manufa a duniya fa haddis bi fadlihi saboda haka ka furta kai bayanin falalla annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai gyara cewa annabi shine manufa a duniya shi ko wannan babu wani dalili da ya tabbatar da haka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama abinda kuma balma Allah ya faɗi akasin haka to wannan bai cikin kuma girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama duniya a mutane da aljannu su ne duniya ba Allah ya faɗi makasudin halitta shine da abota masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu amma babu inda qur'ani ko shi annabin ya faɗa cewa hadisi ingantacce cewa don ne don ne ni ni don ne an kai duniya annabi bai furta wannan ba to kuma wannan magana tana da girma inda abin haka ne to da an samu aya su kutum ko kuma sura ma su kutum Allah ya saukar ya yi bayani ko su ayoyi ta wannan dai maganganu ne na wasu daga cikin ba'adu sufiya suke jingina wannan cewa an yi duniya don annabi amma wannan ba daidai ba ne amma falala annabi gaskiya ne duk wata falala da ta tabbata a nasi wajibi ne ka tabbatar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a yi duniya don annabi kuma wannan baya nuna wani naƙasu gare shi tunda shi Allah ya yi bayani me yasa a duniya dahal haqqo Allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa astaral jalali shimfiɗu na girma na daraja li ajalihi don annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa fadar ubangiji kuma wadarat usun akwai wasu kofuka ko wasu kwannai jam'u ka'as to sun dinga zagayawa ta taraddadu suna kai komo bil misali saboda saduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ko'us ko kwannan wasu suka ce abinda ake nufi shine an tarbi annabi sallallahu alaihi sallama da irin wasu kalamai masu daɗi da ubangijin shi ya tarbe shi da su da su ne aka yi isti'ara aka yi amfani da shi sai aka ambaci kofuffuka kamar yadda al'ada ne in bako ya zo za a tarbe shi da kwanna na abinci to shi ma an tarbe shi da nashi kwanna amma na ma'ana na maganganu kalamai da yabo da girmamawa da mutuntawa don ba wuri ne inda ake bukatar abinci ba wannan wuri ba a jin yunwa ra'al haƙa haƙan ya ga Allah da gaske alhaƙ da farko shine ubangiji haƙan da gaske wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai cewa annabi ya ga zatin ubangiji wasu kuma suna kore wannan wannan tun zamanin sahabbai ma an samu wannan saɓani in kuka samu tafsiru alkur'ani al'azim na alhafiz ibn kasir a farko-farkon suratu najim ya yi dogon bayani a kai to a ƙarshe dai ya rajja cewa annabi sallallahu sallama bai ga zatin allah ba amma dai ya ga hasken ubangiji kamar yadda wasu ruwayoyi suka tabbatar laisa yakhfa wanda ubangijin baya boyuwa ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙaddasa sai ya tsarkake shi wa majjadahu ya girmama shi tulan nahari tsawon yini wa filmasa da kuma lokacin yamma nabiyun shi wani annabi ne babba bihi a dalilinsa ya ce laƙar zahabal asa haƙiƙa baƙin ciki ya gushe anna daga gare mu saboda samuwar annabi muhammad duk wani baƙin ciki sai ya gushe a dalilin shi ne al'asa ya asafa ala yusuf duhin shina ya ce an ɗimauta mu hubban amma ɗimautawa ta soyayya ba ta rashin hankali ba an ɗimauta mu da soyayya bihi a dalilin annabi sallallahu sallama kai fama waladan nisa'u ka ahmada mauludan matan duniya gaba ɗaya ba su taɓa haihuwar wani abin haihuwa kamar annabi ba shi kenan magana ya ƙari eh kamar yadda ake jingina ma hassan bin sabit da kuma na aisha su ba suna faɗa irin wannan magana cewa wa ahsanu minka lam tara wa ahsanu minka lam tara aynu qatti wa ajmalu minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashau cewa ahsanu minka lam tara aynu aynu lam tara qattu aynu idaniya ta ba ta taba ganin ko kuma wata idaniya ba ta taba ganin wanda ya kai ka kyau ba bale ba ya fi ka ana magana kyau to da ka kai ga annabi magana ya kare fa jawharul husn fihi ghairu munqasim haka mu karanta alburda shi kyan zunzurutun aslul hubbi aslul husni tushen kyau gaba ɗaya aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma 'yan mana an kai eh to shi rijiyar tekun na so gaba ɗaya aka ɗauka aka fashi kuma wa ajmalu min kalantalidi an nisa mata ba su taɓa haihuwar wani wanda ya kai ka kyau ba ba taɓa ba kuma ba a taɓa samu ba an halicce ka mubarra'in min kulle aibi kana abin barrantarwa daga kowane irin aibi annabi bai da wani naƙasu sau da haka annabi kamilun ne a kamalun kamilun ne fi zatihi wa khalqihi wa sifatihi wa af'alihi wa huwa akmalun nasi itlaqan sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka annaka kad khuliqta ka ba ta sha'u kai kamar an halicce ka ne kamar yadda kai kamar lokacin da za a halitta sa an ce ya kake so a halicce ka to wannan ana jingina ma Hassan bin Sabit da kuma na Aisha suna yabonsa da irin wannan tana na Aisha an ce lokacin da tana dinki cikin ɗaki da suke kawo hikayat da har yanzu ban samu isnadin ta ba amma dai akwai ta cikin littattafai da daddare sai iska ya buga sai wuta ta mutu sai allura take dinkin sai ta faɗi ƙasa sai ga annabi ya shigo ɗaki yana kunnu kansa kawai sai ɗaki ya haskake sai da ta ga allura shi ne ta ce wa ahsanu minka lam tara qattu ayn wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sawara a mu cikin illar da muka samu mu masu da'awar sunna mafi yawancin littattafai da suke bayani akan martaba annabi ba ma karatunsu ba ma karatunsu tsakani da Allah to shi yasa su 'yan bid'a suke zarginmu da cewa ba ma son manzon Allah saboda irin kalaman da wasu daga cikin du'at da malamai suke jinginawa annabi za ga wani magana kaushi-kaushi sai ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ladabi ba mutuntawa ba tarbiyya wanda ko uba ne ba zai iya faɗa ma wannan magana mm. kaji mutum ya ce ko uban annabi to akwai mai hankalin da zai iya faɗa ma uba ne wannan ya ce baba ko ubanka okay. saboda ba a koya mana ladabin magana ba babba mu da ladabin magana game da janibin annabi kawai abinda an ha koya mana ladabin aiki da aikin annabi shi ke kawai aiki da aikin annabi shi ke nan khalas to ba shi ɗaya ne sunna ba to su kuma suna da karanci na wannan gefe aiki da aikin annabi su kuma suna da karanci za a ga wajen furta magana ga manzo Allah suna kiyayewa su yan biya daga sufaye da makamantansu wura aiki da suke da matsala to almakasu dukka hada gaba daya dukkan addini ne to kuma yadda littattafan da zaka karanci wasu abubuwa yan kurakuran da zaka samu ba su da yawa kuma an ce kaka karanta saboda shi bai san su ba bai iya su ba saboda haka bai sun kai makani Allah ya sawaka to sai ke cewa fama waladan nisa mata ba su taɓa haihuwar ka ahmada mauludan kama annai muhammad wani abin haihuwa wala huwa yuladu kuma ba za a haife shi ba inda an ka fito babu wata mace da ta taɓa haihuwar irin annabi nan gaba ma eh wannan kamar magana mai shiriniya ce ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha ka ahmada yunsha wala huwa yunsha ba taɓa halitta ka ba annabi muhammad a inda aka fito fil madi haka nan wa fil mustaqbal wala huwa yunsha to shine abin da yake magana qu'uduka zaman ka kai mai saurare na an ru'uyahu daga barin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darbun min algawa wani yanki ne na halaka an ce ma'ana kaya abin da ya hana maka kaga manzon Allah ko a mabalgi ko ranar kiyama wanda ya wani nau'i ne na halaka ko kuwa annabin na raye an ce ka zo ka ganshi ka bari har ya bar duniya baka zo ka ganshi ba wani nau'i ne na halaka sai ce famal mudda'i ai wanda ke da a wasu baki bai zamo ba wasadiqul hubbi da bai gaskiya wajen su bisawa daidai wa daida shi wannan so ne na tsakani da Allah ne har zuci wannan kuma son sa na baki ne ba ba gaba ne domin so na gaskiya ba da awa ba ne so na gaskiya ba da awa ba ne a zuciya yake so na karya shi ne yake a baki ba a zuciya ba shine mai atiyatul mawqi yake fada wa min alamati hubbil mustafa tab'un fil amri wan nahyi la min qawli kadhibin bi fami alamun cewa kai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to aga kana bin sa a wajen aiki a wajen umarninsa da kuma abin da ya hana ba ka zo kana faɗa da baki ba da ƙarya aiki kana so annabi amma ya hana kuma kaki hannuwa ya yi umarni kuma kaki amurtuwa kaki aikatawa to sai ce fakan fihi sabbin da yawa ake samun mai begen annabi sallallahu alaihi wasallama la yufiqu bi dhammil ya min afaqa yufiqu tunda ruba'i ne ko sai a yi ma ya'un dhamma la yufiqu wanda baya wartsakewa baya warkewa min aljawa daga bakin ciki mana da dama an samu mai so mai shauki ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma la yufiqu min aljawa wanda bai kubuta bai bai bai abin nan bai warke ba min aljawa daga bakin cikin da ya same shi saboda so daral qalbu zuciya ta san manya hawa wanda take so fataba lahul hawa sai son kuma ya mai daɗi shi zuciya ma'ana zuciyar nan tawa dama ta san wanda take so shine ba shine annabi Muhammad sai son yayi mata daɗi. wa man kana yahwa sayyidar rusuli duk wanda ya kasance yana son shugaban manzanni yus'ad to za a azurta shi da gidan aljanna mataki na farko a azurta shi da gidan aljanna to wannan shi ne saboda haka ni ne mana wasiya mu yi kokari mu dage ga karatu waɗanda littattafan suna da fa'ida ba ko kaɗan ba yan tuba-tuban da akwai sai a bibiye su a gyara wanda insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayani gobe za mu fara karatun shiriniya wanda ita ma dai a wannan babi ce insha Allah na in an yi bayani in mutum ne wanda yake المتبع المعتبر في الأمة jagora a cikin al'umma ta wannan dole a tashi tsaye a yi gargadi a kan abin da yake kuma a nuna mutane su kaurace masa don ya yi ridda a mutumin da dama kowa ya san dan iska ne ko da musulmi ne to wannan in yi batanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a nuna ma al'umma munin abin ba tare da an hakaito abin ba tunda jumlatan kowa in ka ce mai zagin annabi ba kyau zai fahimce ka ba sai ka ambato kaza da kaza da kaza me zagi duk abin da yake jingina wa manzon Allah na kasu ne sunansa zagi to shi za a yi za a tashi tsaye a koya a karantar da mutane sannan a nuna musu ladabi tare da annabi sannan a nuna musu matsayin annabi wannan kawai ya isa amma in mai da'awa ne ko kuma a kalaman mutane ba fahimta su suka yi ba ba su ɗauke su laifi ba ta wannan nan ne malamai suka halarta babin ta'alimi a ba da misali to faɗin kaza ga irin ga annabi ba kyau a bari kamar yadda mun kaɗan ba da misali eh ai duk hukuncin su guda da wanda ya sanari da wanda duk hukuncin su guda kuma ki zagi annabi sallallahu alaihi sallama ga wanda an musulmi ko da bisa jahilci ne malamai sun yi ijima'i za a kashe shi ko da bai san zagin annabi laifi ba ne ko da ya tuba wannan malamai suka yi saɓani a kashe shi ko ba a kashe shi ba shi ne wanda ba musulmi ba wasu da gare shi ba a kashe shi wasu da gare a dawa ya ba musulmi ba ne adawa ta yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane kaga ba ga da sanadi ba inda ma an ce ka haka to abin kayan ridda ko yana magana wani sanadi ga tambaya ya bata da mahalli to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh